cikin suratul al'arab mun kwana a aya na 59 za mu tashi aya ta 60 akan maka kawo bismillah fatiha ma salatul fatih
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب صلى العالمين على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأرسل لكم وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين أي أن يوشي أنظار على النبي محمد يسر عن النبي نوح عليه السلام شيئا من نوح إن ذلك إن فرق المرسلين kuma an kama annabi wannan kissa ne don za da bakin ciki ga annabi muhammadu kar wani ya karyata shi ya samu damuwa an taba karyata wani irinsa kuma annabi ne shi annabi nuhu asalin sunansa abdul gaffari ne kuma ya shekara hamsin aka ba shi annabci bayan shekara arba'in ya zauna cikin mutanensa shekara ɗari tara da hamsin sannan aka halakar da su ya rayu bayan lumani shekara ɗari biyu da hamsin jumla rayuwarsa ne shekara dubu da ɗari biyu da arba'in to Allah subhanahu wa ta'ala yake ba annabi kissarsa don ya samu natsuwa kar ya samu damuwa shi da aka aiko shi daga farkon rayuwarsa ya koma ga Allah shekara 63 yana amnasta shekara 23 to kada samu damuwa ga wani annabi na sunan shiruhu shekara 990 yana kira mutanensa amma ba su yi imani ba suna suna kare da shi kamar yadda aka kira shi nuru yawan kuka ne na tsoron Allah shi yasa Allah ya kira shi ruwa da ya gaya muku cewa ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba ina ji muku tsoro in kun bauta ma wani Allah akwai azaba babba na zuwa shine ranar kiyama kanar malau madaukakan cikin jama'a su suka ce min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin mu dai muna ganin ka a cikin mata bayyananne kara sai ce musu ya kaumi ya mutane na laisa bi dalalatu ba bata tare da ni hiya amru min al-dalali wa laysa amru min nafi kaga bai ce ni ba batacce bane sai ce ba ma bata tare da ni ya fi kaiwa matuƙa da ya ce ni ba batacce bane walakin ni rasulun amma ni manzo ne na rabbil alamin da ga ubangijin talibai ubangijin ina isan muku ubangijin ko na isan muku risala ta rabbi sabon ubangiji na nake kawo muku wa an sabu uridu alkhayra illa nufin alkhairi na kun gado ku nake muku nasiha wa alamu min Allah ma la ta'lamun ni na sani daga Allah abinda ba ku sani ba
أوعدتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأتيناهم والذين معه في القلوب وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
hawa ajiyarsun Allah zai kun kare ta kuna jin mamaki an ja kun cikin cewa wa'azi ya zo muku bin rabbikun daga ubangijinku ala rajulin mukum bisa haccen mutum daga cikin ku da yin zara kuma azaba don ya gargaɗan da ku azaba na zuwa in lam gaskiya ba wa litattaqullah kuma duk ku ji tsoron Allah wa la'allakum ku turhamuna ay wa turhamuna bi hadaita wa kazzabuhu suka qayyata annabi nuhu fa anjayna wa mutaqira da shi wal ladina ma'ahu da wadanda suke tare da shi min al-gariki daga nutsan da ake da duk duniya aka nutsan da cikin cikin ruwa filfarki a cikin jiragen ruwa a sabina an ce mutum arba'in ne da mata arba'in an ce tara ne akwai yayanka guda uku samu shi ne uban larabawa na hamu shi ne uban makakin fata da ya shi ne uban turkawa da kuma wasu shida daga wajen su ne kaɗai suka tsira a duniya gabaki daya duk wanda yake duniya da dabba da mai duk gaba daya sun halaka kuma sauran duniyar waɗanda suka tsira tare da shi ma mutum uku nan sun suka rayu samu da hafizu da hamu da samu da ya su kamar da ake adam ya zama uban halitta annabi nuhu ma ya zama uban halitta domin duk na farkon an halakar da su sai duniyarsa kuma shine Allah ya ce muka tsirar da shi da wanda suke tare da shi ba su nutse ba wa karkanan da ne da ka zamo muka nutsar da waɗanda suka karyata da ayoyinmu mai duba da ruwan ruwa a cikin su har da kanana wato zama wa ɗan mutumin kirki in muka zama mutumin kirki ba bai amfani da kanana nan dan annabi nuhu ne alaihi salam a wani aya da ya ga zai rufe a cikin rona cewa ba ɗana ka zo nan ba inda za ka je a duniyar nan ka tsira sai ce sa'awi ilan jabali dan wani shi bai da baban shi ba ni zan hau dutsen jabali zan ce ba mu inda za ka tsira yau in baka zo nan ba to ka ga zan wani dan annabi nuhu bai amfani shi ba shi ne masu tarihi ce idan mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal faqad khaba zarrati وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل idan Allah bai yi mutum sa'iri ba ya riga ya halaka in ka je kisan annabi Musa Musa samiri wanda ya yi goya shari girma annabi Jibril da malaika Jibril ne sai zama kafiri ga Musa annabin Allah ya taso gidan Fir'auna ana ce da shi dan Fir'auna ya girma a gidan Fir'auna sai zama mursali kashe in dai ba sa'ada kan amurko ba to ga annabi nuhu alaihi salam an tsirar da shi ga wanda suke tare da shi dan sa ko yana cewa zo nan karkaje wani wuri ya sha'awa ni zan je can Allah halakar da shi innahum kanu ma gargaran ladina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka da ta ayoyin mu a gurin kofar innahum kanu qauman amin domin sun kasance mutane ne makafi sun makance an tashi gaba da gaskiya.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين
sannan wani ya ci gaba da kisa wani annabin don dai a ƙara ba annabi haƙuri وأرسلنا من أيكا إلى آل وآلا ونمرقوا أخاهم هودا دون قال يا قوم يا قوم تاني اعبدوا الله قبوتا ما ألا وحيدوا ما لكم من إله غيره باكو دون أبي بوتا وأوند با ألا با أفلا تتقون شن باكو أجن أورانسا فتؤمنون كبادا غسيا قال الملأ الذين كفروا من قومه mutane da suka kafirce daga mutanen annabi hudu sai suna cewa inna la naraka fi safahati mu muna ganin ka a cikin sabuwanci wato a jahilci wa inna la nadunnuka min al-kadhibi mu muna zaton ka cikin masu ƙarya fi risalati ka cikin manzancin ka qala sai hudu yace musu ya qaumi ya ku mutane laysa bi safahatin ba jahilci tare da ni walakin ni amma ni رسول منزول من رب العالمين رب العالمين منزول أبين تاركين abin da ya kawo ni uballi hukum risalati rabbi in ya sanar muku sakon ubangiji na wa ana lakum nasihun amin ni kuma mai nasiha ne amintacce a kan mamunun ala risalati abin wai amana bisa bisa manzanci
أولم عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جاءكم خلفاء من بعد قوم نوح وذلكم بالخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون a wajibin yanzu kuna jin mamaki ne an ja kun zikirin cewa wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijin ku ala lisani rajulin min kun bisa hancin mutum daga cikin ku kuma shi wannan mutum ya zo ne liyan zurakun din ya gargadar da ku waskuru ku tuna in ja'alakum yayin da Allah ya sanya ku khulafa fil ardi halifofi bayan ƙasa min ba da ƙaumin nuhin dan kun zo bayan nuhu kuna da labarin nuhu abin da ya faru ga mutanensa da halakar da su da aka yi bayan Allah ya halakar da su ne ya kawo ku kuka zama mai bayan nuhu din sannan wa zalikum fil khalqi fasdatan ya kara muku karfi a cikin halitta wajen karfi wa duran da tsawo wa kana dawiru mi atu zawayan zarayin dogo a cikin mutanen annabi nuhu kamu ɗari ne tsawonsa wa kasimun gajere a cikin shine mai kamun cikin shine Allah yake cewa ku suna fa an ƙara maku ƙarfi da tsawo duk wannan ni'imar da Allah ya maku fasuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah ni'amahu ni'imomin sa la'allakum ko kuntum tuhibuna fa ta mu babban rabu
قالوا عزيزنا أن نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنا من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فاعتذروا إني معكم من المنتظرين
قالوا sai suka ce ajitana lina'budu Allah wahdahu yanzu abin da ya kawo ka kenan ka zo mana don mu bauta ma Allah shi kadai ونظر ما يتمنى ما كان يعبد آباؤنا mubar abin da iyayen wato kasance suna aika suna bauta mawa to fatin abin mata iduna kawo mana abin da kai muna alkawari bihi da shi min al'azabi na azaba in kunta min as-sadiqi nan ka zan cikin masu gaskiya sai kauli da cikin fadin ka akwai azaba kana sai ce qad waqa alaykum min rabbikum yusuf hakika azaba ya wajaba alaikum akan ku min rabbikum daga ubangijin ku saboda faɗin wannan magana da kuka yi wa galabun da fushi a tujadiluna ni yanzu ba ya jayayya da ni fi asma'in a cikin sunaye sammai kuwa sammai kuma da ku ambace ta ai sammai tu biya antum wa aba'ukum ku da iyayen ku kuna ambaton asnaman gumaka ta abuduna da kuke bauta mata ما نزل الله بها من سلطان Allah bai saukar da wani hujja ko wani dalili akan yi ma gunki bauta ba banda rashin hankali kai zaka san sako dutse yanzu nan kace shine Allah ko ka jera wani abu da gol kace shine Allah ko ka sassako itace ka bauta masa ban ta durun azaba tunda ne haka ne ku saurari azaba inni ni innan ma'akum kana tare da ku من المنتظرين ما تصوروا ذلكم وجعلكم بتكذيبكم لقريتاهم كلي قليل ورسلا عليهم أكا أي قول إسكا الأكيم إسكا بكرارا وفي إسكا نمي سني من صوتي من سنني باروا أشكي أنت يا زولوك شمولوني يا بارا مصوصا يلا ربا a takwas ga wata ya 22 ga watan shawwal shine Allah yake cewa nuri sahara sab alayalin wata mani ta iyali ta halakar da maza da mata da dukkan abin da yake nan gaba ke da Allah ya ko wannan iska ba an je na ما أنزلنا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم هذه نعمة الله لكم آية فاذكروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
فأنجيناه متكيلة داوود عليه السلام والذين معه لولا تسجيت عن من المؤمنين لك مؤمنين برحمة منا لرحمة للكريم وقطعنا مكيين جدابها الذين كذبوا بايا ودن سكريتا بآيات نادى آيوهم مؤجل وكتنا إذ كان تفارا suna zaune sai su gara kuma duk girman da iska ya yi kama da shi ta buga da shi yanzu sun je sun shiga ɗaki sai iska ya balle koban ya shiga ɗaki ya rushe ɗakin a kansu to Allah subhanahu ta'ala ya muka tumbuke su gaba daya wa ma kanu ba su kasance mu'minin mu'minai ba almu ala kazzab wa arsalna sannan Allah ya cigaba da iman annabi kissa ne har yau na wani annabin bayan annabi Hud wa arsalna ila samuda mun aiko mun aika ma samudawa na bi tarki sarbi murad murad bihi al-kabira ana nabin kabila ne kabilan samudawa su ma mun aika musu akawakun dan uwansu salihan kala shi ma irin abin da annabawa da suka faɗa gaba shi ma ya faɗa domin annabawa duka kan addini ɗaya ne cewa ya kwami ya ko mutane na ubudullah ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ba ku da wani abin bauta gairu in ba Allah ba karja'akum bayyinatu hakika mu'jiza ta zo maku من ربكم لك أبنجيكم على تدقي بسا كفيانا هذه ناقة الله wannan taguwa ce ta Allah ayatan aya ne gare ku halun aminu ha ma'anar ishara wa kanu salu sun kasance sun roke shi ne an yi kuriya lau min saharatin ayyan muha da zai ce shi annabi ne suka ce to suna so su gani shi annabi ne in dai har shi annabi ne suka je da shi wani dutse ka yi addu'a yanzu wannan dutsen ta fitar mana da takuwa wato ta matar raƙumi ka fitar mana da shi magani ya ce za ku yi imani suka ce za su yi za ku yi za ku yi shi ke na yi addu'a dutse ya girgiza ya yi kamar naƙuda irin na mace sai kawai ga takuwa ta fito takuwan kuma ta fito da ɗanta to shi ke na shi sa annabawa a nemi masu kure wajen Allah ba da kyau da aka kawo ga raƙumin sun gani sai zan masifa suna da ruwa a wajen da suke sha Allah ce to shi kenan yanzu wannan ruwa raƙumi ya zama ku masifa rana ɗaya ku sha ruwa rana ɗaya raƙumi da shanye idan za a ɗibi ruwa sai a ɗibi na yau da gobe don gobe ba za su bane na raƙumi ne wannan raƙumin in zo dama da safe zai da tsaya duk abin da yake cikin ruwan sai da shanye gaba ɗaya amma kuma za ka biya su sun fi ta tatsan nono kuma suna sha washe gari kuma ba ta kuma ba zai zo ba duk sun sha sai kuka kosa an ce akwai wata mata ne a cikin mutanen tana da dabbobi da yawa tana kin annabi salihu sai ta nemi wa zai soke rakunin ba a huta sai mafi tsiyan mafiyata da ake ce kudawo da ya ce shi zai ne soke wannan rakunin ya je soke ta da yardan mutanen gari ba shi kadai ba dama sun kosa da ita da soke ta suka raba naman suka ci suka suka ce a annabi salihu kana mana gargadi cewa in mun soke taguwa wani abu zai samu ce wannan mu to mun soke taguwar yanzu sai me mu ga azaban sai ce kafin ku soke ta me ya faru ta ce ta yi kara ko uku ce alkawarin ku kwana uku alkawarin ku kwana uku kwana uku ya yi to shi ke me alama ce ma dalla washe gari ku dubi fuskan ku za ku yi jasur a fuskan in ta kara kwana za ku yi bakin kenan rana na uku kuma abin da zai hau zai hau suka ce magani kwana cikin haka washe gari sai wannan ce wani na ga fuskan kamar ya jasur ne wani ya ga fuskar ka ya ce a ana nan kuma washe gari fuska ya yi bakin kiran rana na uku duk suka zaganganci azaba ya zo kowa ya zama kanshi da kamar ya yi jira abin da Allah zai yi Allah ko ya abin da zai yi din to shine Allah yake ga muku cewa ga ni na muku gargadi ko fazaruha wannan taguwan ku batta ta kulu fi ardillah ta ce a cikin kasan Allah ولا تمسوها كرك شابيت بسوء دموني بآخرين كرك توكي تكمين سكي أو درب كرك دكيتا إذا كوكا ياكا فياكو لكم عذاب أليم azaba mai radadi ya zai same ku
واذكروا إذ جعلكم- إذ جعلكم خلفاء من بعد آدم وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين
na'am wasu rukutuna ya ji halakun kulafa Allah ya sanya ku halifofi filalli a cikin ƙasa min ba da adin bayan adawa adawa ne suka wuce sannan aka kawo su babban wakon fir'alli ya zaunar da ku cikin ƙasa tanjiduna min suhuliha qusuran kuna tumfuko gidaje daga cikin duwatsu taskununa ha fi sayfi a lokacin bazara وتنحتون من الجبال بيوتا كنا تنسك دواء كما تأتي تسكنونها في شتاء ونسمو على الحال المقدر saboda girman su dutse suke fadewa sun shiga cikin duwatsu faskuru ala Allah ku tuna nimomin Allah da ya muku wala ta asaukar ku ibanna fil ardi a cikin kasa musulina halin kasancewan ku masu banna ba da قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لبلغنا منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قال قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون malin ladina suka kafaru waɗanda suka yi girman kai suka faɗa min qaumihi daga mutanensa takabbaru anil imani bihi suka yi girman kai ga barin ban gaskiya da shi lillazina sulihu ga waɗanda aka raunana su liman amana ga wanda suka ba da gaskiya minhum daga cikin musu ayin min qaumihi badalun mimma qablahu bi adil jari a ta'alamuna shin yanzu kun san anna salihan mursalin salihu manzo ne na rabbi daga ubangijinku na rabbi daga ubangijin sai ne zo zuwa gare ku qalu suka ce na mun sani tunda ya nuna mana mu'jiza gara kuma nan an fitar da ita kowa ya gani amma inna bima ursila bihi mu mu'minuna masu ba da gaskiya ne da abin da aka aiko shi bihi da shi qala alladhina takabaru waɗanda suka yi girman kai zai su ce lillazi ga waɗannan ƙanadi na sakamakon waɗanda suka yi girman kai zai ce inna billazi mu da wannan amantun bihi kafirun wato mu mun butuce daga abin da suka ba da gaskiya ne wa kanatin naqatu ita taguwan nan ta zamo laha yawmun fil ma'i tana da rana na shan ruwa ولكم يوم سنة لنا بي انت شايو توفي شاكو بي فملو ذلك ستقوصا لك فاقرنا فأقرنا لك وأتوا على أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغت- لقد أبلغتكم رسالة ربي ونشأت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فاقرنا كتا اقرها قدارو suka soke taguwan amma wanda ya soke shine kudaru da yaddan su ya bi amrin da horon su bi an kaddara ha ya kashe ta bi saifi da takobi wata suka yi tsaurin kai an amrin rabbin gabarin horon ubangijin su kuma tsaurin kan bayan sun gama bannan suka ce ya salihu in kina bi mata iduna kawo muna abin da kai muna da kawai jiki da shi na azabi na azaba ala katli ya bisa ka kisanta kisa ne mun kashe to a kawo azaba in kunta min al mursalin in ka kasance ke mun cikin manzanni fa azatu rajbatu tsawa mai tsanin rawar girgizan kasa mai tsanani ya kama su arzazzatu shadidatu min al adi wasayatu da ƙara min samai daga sama fa asbahu suka waye gari jasimina suna durƙushi akan gwiwayen su bi dari ma gidajen su mayyiti na matattu watawalla ala nan zalu ya kauda kai gaban su wa qala ya qaumi ya ku mutane na laqad labalagtukum risalati rabbi na isan muku sakon ubangiji na wa nasadu lakum na yi muku nasiya walakin la tuhibbuna nasihin an amma ba ka son masu nasiya
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الملائكة ما سبقتم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون
sannan Allah ya ci gaba da kisan annabi Nuhu alaihi salam واذكر نوحا عند عمة نوح ويجلد منه إذ قال لقومه يا عند يشيم متعننتا أتاتون الفاحشة تقوى دنگ زي كيما الفاشا أدبار الرجال دبرا مزاجي ما سبقكم بها من الأحد من أحد من العالمين wannan aikin banzan da kuke yi ba wani mutum ɗaya da ya riga ku daga cikin talikai al'insi wal jinni mutane da aljanna a innakum shin ku bi taqiqil hamzatayn a in a innakum wa tasir thani fi a innakum wa idghal alif bainahuma ala al-wajayn a innakum shin yanzu ku da tatuna rijala ko a dinga zai kema maza shahawatan kuna sha'awansu min dunin nisa'i ku bar mata bal antum ku qaumun mutane ne muslimuna masu anna masu keta halal zuwa haram Abdullahi dan Abbas yana cewa duk wanda ya luwaɗe da yaro wanda yake mara gemu ko ya sumbance shi don su hawa daidai da yake da wanda ya zina da uwansa so saba'in wanda ya zina da uwansa so saba'in kuma kamar wanda ya zina da budurwa ne so saba'in wanda ya zina da budurwa so ɗaya kamar ya yi zina da bazaura ne so saba'in wato munin shi don Allah bai taɓa wani azaba mummuna irin na masu luwadi a ɗauke garin a kifar da shi gaba ɗaya a kuma zubo musu ruwan dutse kai wannan abun yana da girma yanzu kuma shi ne har ma ya zama ado har ma an gama su wallahi duk wanda ya mutu jama'an nudu za a kashe ku duk mutumin da ya mutu yana wannan aiki Allah zai ɗauke shi ya kai can inda mutanen nudu suke ranar da za a tashi da za a tashi dan neman duniya dan neman duniya a ce in kai wannan za ka samu kuɗi ko za ka samu ne za ka samu ne saboda bala'i Allah ya sauka وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم منافقون وخلق فأنجيناه وآله إلا وعده كان من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وما كان جواب قومهم جواب متعنن بالرمضة إلا أن قالوا سيسنشي أخرجوهم ku fitar da Lutu wa atba'ahu da mutanen sa min qaryatikum daga alqaryan innahum su'una sun mutane ne ya tadahharu da suke tsarkakuwa min albati rijali daga duburan mazaje fa anjaynahu kafiran da Lutu wa la'alahu da iyalinsa illa ma'atahu sai dai matarsa kadai kanat min al-ghabirin ta zama cikin masu wanzuwa cikin azaba dan ita matan ta zama shaidaniya ne tana tare da mutanen gari shi annabi lolo al'adarsa kamar na mai gidansa ne annabi ibrahim dan dan dan uwan annabi ibrahim Allah ya bashi annabci da ya ba da imani da annabi ibrahim ya je zauna a waɗannan gari ya ga abin da suke to shi yana sauke baki ne da an baki sun sauka to sai mutanen garin sai su zo suna kewaye gidan annabi lolo alaihi salam yana cewa ku bari irin wannan kan ku kunyata ni kan ku kunyata ni in dai aure ne ga ƴaƴa na mata ku zo ku aura mu ce a ka san abin da muke nufi to ita matan na annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu ita yadda take yi inda daddare ne aka yi bakin sai ta kunna hayaki sai ta kunna wuta idan mutanen garin sun ga hasken wuta a gidan sun san akwai baki kenan in ko da rana ne sai ta kunna hayaki da an ga hayaki sai a zo kofar gidan annabi lugu ana nema to Allah ce sai dai matan nasa ita kan mun sanya ta cikin wannan zuciyar azaba dan wanda ma ne ko Allah kenan kaga matarsa ta zama mutumiyar banda yau kuma ga matan Fir'auna kuma tana cewa rabbini li innaka baitul jannati wa najini li fir'auna anni wa najini min al-zalimin Allah kenan wannan ta rayu a gidan mutumin kirki annabin Allah ya wuta wannan ta rayu a gidan mutumin banza dan banza ko ta zama ya aljanna kamin ta gama cewa na sunni ne inda kamar ta mijin da Allah ya wuce a kowane irin da kanakin ana kashe ta na dariya ta shiga aljanna har ma Allah ya ce an aura ma annabi ila alakhirah sa'ada Allah ba mu sa'ada ilan ma doka ne min azabiri wa amfanna alaihim madar muka yi musu ruwa in wasa hijaratu sijjin wato dutse na sijjin kodannan dutse mai zafi ba a da karbu na halakar da su ya rasulullah fanzur ka duba kai fa kana akibatul mujrimina ya ya karshen mujrimai yake shi ba da qur'anin nan da kake gani wai ba da lokacin annabi yake ba har da hudun da yake ba ai shi alqur'ani wanda suke ladabin da shi yake magana kar ka ji ana magana cewa an yi ma wadansu mutane lokaci ai ba zama jin bane alqur'ani nan da kai yake magana kamar yadda annabi yake magana da kai din nan duk hukuncin da kai ya faru a da in kana yin irin wannan shi zai hau kanka
وإذا مجنا تخافوا شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تلبسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين
وإلى مدينة أخاهم شعيبا من أيكا ومتعلم مدينة أخوانك شعيب Bala shi ma irin abin da annabawa suka faɗa bayan shi ma yi haka ya ce ya kauni ya ku mutane wa ku zama ma ku bauta ma Allah ma da kun min ilahi ba ku da wani abin da za ku bauta ma wa gairu ku wani sa ja'akum bayyinatun mu'jiza ta zo muku min rabbukum daga ubangijinku ala sidqi bisa gaskiya na fa awful kaila ku cika mudu in kun zo awo kar ku tauye ku cika والميزان da ma'auni na zina na mizani wato mizan shi ne abin da ake aunawa a sikeli kai da kuma shi ne wanda ake aunawa da mudu ko tiya cewa ku cika wala tabqatun nasa kar ku tauye ma mutane a shiya abubuwan wala tusidu kar ku yi banna bil amri a cikin kasa bil kufri wal ma'asi da kafirci da sabo ba da islaha bayan Allah ya gyara ta fi ba su rusul da aikan manzanni zalikum al-mazkur wancanin ka abin an fato khairun lakum ya fi mako in kuntum mu'minin in kun zama mu'minin muri bil iman fa badiru ku yi gaugawa ilayhi zuwa gare shi kaga wannan kaman Allah Allah yana magana da mu ba kama bane ya san akwai masu zuwadi a cikin a kawo alqur'ani ya kawo yana magana da lube yana magana da kai yanzu ma ya san akwai wanda sana'ar tauye mudu tauye mudu kana da karami kana da bankawana wanda za ka so kana da wanda kake tauyewa wai da lil mutaffifin alladhina idza kanu ala nasi yastawquna wa idza kanu hum aw wazanuhum yusirun ala yadunu ulaika annahum mabusun yawmin adhim to kaga wannan annabin Allah abinda aka aiko shi kenan yayi gargadi akan tauye mudu tawaye mudu yana daga cikin tawaye mudu ba wai ma abinci ba ka kwance zumunci ka rage ka kwance taki ka rage duk da bibi eh duk da bibi ka sa karamin mudu ka sa abin nan duka Allah ya ce azaba ya tabbata gare ka ka bar mutane yadda abin su wala ta kawo ولا تقولوا لكل صراط تؤيدونها وتصدون عن سبيل الله من آمن بي وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ولا تقولوا بكل طريق كركوا زونا أكون هنيا طريق توعدون تخرجون الناس kuna tsoratar da mutane bi akhdhi thiyabihim aw al-maqs minhum haka suke yi dabi'an su sai su tsaya akan hanya suna ba mutane tsoro suna karban kuɗi ko ko za a shiga da kaya su ce sai sun karɓi fado karɓon haka wato su duna tasrifuna an sabilillah kuna tsare man amana bihi wanda ya bada gaskiya ga barin tafarkin addinin Allah bi tawaqudikum iyyahu bil qatl alqawlu nukin cewa in ya ci gaba da bin shi aiwa za ku kashe shi wata kuna ha aiwaja kuna neman hanya makarkaciya wasu ku tuna in kuntum qalilan yayin da kuke ba ku da yawa kadan kuke fa kasarakum Allah ya mai ya yawaita ku wanzuru quluba kaifa kana akibatul muslimin yaya karshen masu banna na gaban ku suka zamo qablakum بتكذيبهم لقريتا ورسلهم من ظنوا أي آخر أمرهم كرشان على عمل سجن من الهلاك لك هلكا وإن كان لطائفة منكم آمنوا إلى وسعين إلى كتيركم كبار كتيا بالذي أرسلت به لأبن أك أيكون لشيء وطائفة وتمسيكي كما لم ينزلوا بسبار كتيا لشيبا فاصبروا انتظروا كوين سوراروا حتى يحكم الله بيننا har Allah ya yi hukunci tsakanin wa bai na da tsakanin min jahil muhaqqi wa hilakil wa hilakil mubtil Allah zai tsirar da masu tabbatar da gaskiya ni da mutane na kenan kuma ya halakar da masu banna kaman ku kenan wa huwa khairul hakimi shine mafificin masu hukunci adalin mafi adalci
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها وما أكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين malam malau alladhina sanwaru jama'a da suka kafirce min qaumi daga mutanensa na bari imani suka ce la nukhrijannaka wallahi za mu fudda kai ya shu'aib walladhina amanu ma'aka da wadanda suka ba da gaskiya tare da kai min qaryatina daga alƙaryan mu aw la ta'udunna fi millatina ko ku sai ka komo a cikin addinin dinina wa galabu bil khilafi al-jam'a al-wahidi wato da yake la taqulan nan da yake sai kun komo li'anna shu'ayban lam yakun fi millatin ai shu'ayb baya cikin addini balle su ce sai ya dawo cikin addinin su alhaji bai taba yi ba wa ala nawi ajaba Allah ya amsa kale ce ana na'ud fiha qala ana a'udhu ma ana a'udhu ma kuma fiha cikin ta walau kunna karihin ko da mun yi istifham inkari ka iftaraina ala Allah kadama in dai har muka sake komawa kamar yadda kuka ce mu dawo addinu bayan mun ce mu daga Allah ne Allah ya aiko mu ai mun kage ƙarya kenan ga Allah in udna in mun koma fi millatikum a cikin addinin mu bada in izna jana Allah minha bayan Allah ya tsira da mu minha daga reta wa ma yakunu lana an na'uda biya bai kamata mu koma ciki ba إلا أن يشاء الله سيدي إن الله يا ربنا أبنجي ذلك وإن شاء أنك فيحصلنا يتقدم وسع ربنا كل شيء وبنجي يا وكدكا قومي علما سني أي وسع علمه كل شيء سن الله يا وكدكا قومي ومعه حالي إلى لكن سن الله حالي نادى حالكم نعم على الله توكلنا مدمي توكلي الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا الا كي hukunci tsakaninmu da mutanenmu bil haqqi da gaskiya wa anta khairul fatihin kai ne mafi bijin masu hukunci
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لنكونوا إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يبنوا بها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين
قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ الذين كفروا ومتان da suka kafirta min qaumihi daga mutanensa suka ce ay qala balu li balin la in tabatin shu'ayban wallahi idan kun bi annabi shu'ayb innakum yayin nan ku idan yayin nan la khasiruna kuna cikin masu asara fa hadathum rajbatu a girgizan kasa mai tsanani da kama su fa akbaru suka waye gari ya fi mina a zurkushi fi dari makin gidansu bariki na allah rufa bi maiti allazi na kazzabu shu'aibu wanda so gare su shu'aibu mubtada'un khabaruhu kana mukhaffafatun wa ismuha mahdhufun ai ka annahum kaman su lam yakanu bazzauna ba fiya a cikin dabidiyayim الذين كذبوا شعيبا ولم سكرية شعيب كانوا هم الخاسرين سنزموا سوني ما صار حتى في ميعادة الموصول وغيره للرد دم يروى عن سبيك وليه السابق عن كلمة سنة سنة ديوتي وتولى أعلى عنه شعيب يكون كي قبل وقال شي يا قوم يا كمتانينا لقد دولتكم رسالة ربي ناتسا مكو تساقوم بنجينا ونسعت لكم نائمكم نسيها فلم تؤمنوا فكيف هذا يا ذي بكين شكي على قوم بسا متاني كافرين كافرين معنى النبي لألا يتاشي كامل عذابا sun ce masu haihu sai mun fitar da kai a garin nan dama haka al'adan kafirai suke ai munafikai ma da suka je yaki sun ce mun dawo da nahar janna al'azu min halazal da Allah ya ce to zan fitar da su sai Allah ya kawo musu zafi wani irin zafi mai tsanani duk inda suka shiga zafi duk inda suka shiga zafi suna cikin haka sai Allah ya kawo wani inuwa mai sanyi a can bayan gari tunda suka ce za su fitar da shi Allah ya ce ne zan fitar da ku sai suka fita sai ga inda inuwa yake mai sanyi suka yi ta taruwa a wurin suka yi ta taruwa suna kama taruwa Allah ya mai da iskar nan inuwan ya zama mai zafi ya halakar da su gaba ɗaya shi ne annabi ta bai ke cewa na ba na bakin ciki bisa mutane kafirai
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
نعم. أنا matolano magabal kuma arsalna min qaryatin ma ma aiko bi qaryatin min nabiyyin wani annabi a cikin wani alƙarya ba fa kazzabu so qaryata shi illa akhadna illa akhadna akibatar aqabna ahlak ahlaha sai mun azabtar da mutanen da bil ba'sa da tsananin talauci wallahi da cuta la allahum yadarrun ko su ai kan kan da kai bai yuminu su ba da gaskiya summa badalahum makana sayyi'atin hasana sannan muka ba su kyakkyawa ma'ana wadata da lafiya matsayin azaba hatta abu har suka yawa wa qalu suka ce kubra lil imani don mutunce ma ni'ima kada masu aba ana sarra wa sarra sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ya kama musu tsanani da talauci sai su kankan da kai idan aka kawo wadata da lafiya sai ta ina ma haka al'adar duniya yake yau ka samu ne yau ka rasa iyayen mu ba sun gaba da wannan kan masu aba ana sarra wa sarra kama masana wa hadhihi adatu tahari wannan al'adar zamani ne dama an kana kasuwanci yau ka ci riba yau ka samu ba za su ɗauka mujizan annaba ba ne wannan ita fi hukubatin ba hukuma ne daga Allah ba fa kunu alama an yi malai ku kasance abin da kuke kai kala ta'ala ba hazna ku kuka kama su bil azabi da azaba bagatatan a abke na mun kawo musu aya musu yadda ba fajakan hanku la yash'aru la yash'uruna ba sani ba bi waqtin majihi lokacin zuwan sa kabla hu gabanin ولو أن أهل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولو أن أهل القرى da mutanen alkariyu almukazzibina amanu sun ba da gaskiya billahi da Allah wa rasulihi da manzansa wata kulkubra suka kiyaye kafirci da sabo la fatahana ko la fatahana da mun bude bi tarbibi wa tashdidi barakati min as-sama'i albarakatai na sama bil madari wal alli da kasa bin nabati da tsiro walakin kazzabu sun karyata manzannai fa aznahum muka kama su aqabnahum bima kanu da abin da suka kasance ki wurin suna kasance shi ta da kita wa Allah saqamu ala tariqatin la akainahum ma'an dalaka linafnu yawmin yawmin al-azki alladhi nasruqu azaban ta'ala ashe kau da kai gaba da ambaton Allah kau da kai da tunanin Allah kau da kai gaban wala ma'an Allah al'amari shi ke kawo shi cikin wahala Allah ce da duk an da bai yi da sai mun kawo muku ruwa ba za ku roƙa ba za mu kawo muku ko ina a ba nan ayin kura yanzu mutanen alƙaliyu masu ƙaryata wannan sun amince an ya kiyon ba su na azaban mu ya zo musu bayanin da daddare na وهم نائمون كنا بشي غافلون عنه أو أمن أهل القرى فوقوا مدانا أكاديم ثم أمن شيء أن يأتيهم بأسنا نوعا عذابهم يزومون دهنتي نهارا درانا وهم يلعبون سوسنا واسني الناس أفأمنوا مكر الله شن ينظر أن يشيء ما كنتم الله استدراجه إياهم استدراجه إياهم بالنعمة وعليهم مغتدر abin da ake ce mai istidrali mutum ya san sakon Allah Allah ya ba shi lafiya istidrali yake ya zabi Allah Allah ya ba shi lafiya ya kara ma kuɗi ya zama komai yake so ya ji daidai to shi ake ce mai istidrali Allah ya ce to ai ku san makircin Allah ba kenan shi Allah ba ruwan shi da duk zai baka duniyar nan ba da ba ta kai ba dan ba ta kai ba kuke gauru daraja a wajen a wajen ta ba wannan Allah zai wuce ya rubi mushen akuya an jefar da ita a jirgi ya kira sahabbai ya ce yanzu mushen akuyan nan bata walalantu ba suka ci ta walalantu me ya daina da bukatar da ce bai da bukatar sai to wallahi duniya ta ta haka walalantu a wajen nan da ta kai darajar hukuncin sauro da Allah ne ba kafiri ya sha ruwa da bai ba kafiri ya sha ruwa suna dan kafirin kafiri Allah yana bashi ni'ima yana bashi daɗi yana bashi daɗi kar ka ɗauka cewa wai son Allah ne ko mutum yana ta sabon Allah ya saɓi Allah shi ne shan giya shi ne da komai na shi tafiya daidai istiraji kenan sannan ta zurfi mu wa mu yana mutum na kai neman ne ai za ka za mu je maganar fir'aun nan gaba wanda Allah ya bashi dama shekara ɗari hudu shekara ɗari hudu yana mulki yana cewa shi Allah ne Allah ya gane shi komai daidai baya ciwo baya bayan gida sai kwana arba'in to duk irin wannan istidraji in ga mutum yana bin Allah Allah na ta kawo mishi wannan ya kawo maka wannan ya kawo ciwo yau gobe ciwo yana so kar ka manta da shi domin da ka ka ciwo za ka ce wayo Allah mun yi Allah da talauci yana ne ka zaka dinga yana ne ya raza ya fata shi ko wancan Allah ya kyale shi Allah ya kyale shi gaban shi komi ya zama gadi in ana zikiri baya zuwa wajen in ana wa'azi baya zuwa wajen to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina masu isra'i ne yanzu kun amince da isra'in Allah wala ya mana makara Allah illa al-qawm khasirun ba masu amince da makircin Allah sai mutane masu hasara wala bi hanjamu أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصلناهم بذنوبهم ونطر على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين alam ya ni lillazina yansuna Allah ashe ne bayyana ga waɗanda suka dan kasa ba su kuna da zama min ba da halaki kawai ahaliya bayan halakan ahalinta an mukaffafatun wasu muhammadu fa'ilun ai annahu cewa lamari da sha'ani launa sha'ula mun so a sabna min azabi da mun samar da su ga azaba bi zunubihim kama asabna man qablahum kamar yadda muka kama na gaban su wal hamzatu fil mawrid arba'ati lit tawbih da na da kace hamza da zai zo a wuri hudu don zargi ne wal fa wal waw fa'i da wawin nan wanda ya shiga akai lil adadi ne wa fi qira'atin bi sukunil wawi da sukunin wawa to dauri akan wawin nan bil mawali al awwali alman aw wana nadba mu muna daurewa ala qulubi bisa zuciyoyinsu fa hum la yasma'una ba sa jin wa'azi kama a tadabburi irin ji na lura tilkal qura ya rasulullah kajiri alkariyu muna ta gaya maka maganan annabi nuhu maganan annabi shu'aib maganan annabi salihu maganan annabi nuhu da alkariyu nan mun halakar da su idan mutanen ka karfi suke fama da shi ba su kai samudawa ba in kudi ne ba su kai wannan ba ya rasulullah abin da yasa muke haka na kusko alayka ya muhammad muna maka kissa min anba'iha daga labarun mutanenta akhbarin aliya laqad ja'atkum rusuluhum manzannin su sun zo masu bil bayyinati da mu'jizobi az-zahirati bayyanannu fama kanu liyuminu inda majihim muzamu sun yi imani bayan zuwan annabawan bima kazzabu da abin da suka karyata kamar wani min kamar can gaba kamar mujihim bal istamaru sun shuɗe ala kufr zakatanci kazalika haka nan yadfa'u Allah ala qulubil kafirin Allah yake daure zuciyar kafirai alkhairi ba shiga الحمد لله رب العالمين
akan wannan wanda yana tambaya wai mutum ne yake da mata guda hudu to wai ya halatta ya jinki da guda daya kuma ya aure wata
ai mahaushi ne shi jingina a shari'a ba jingina ai sai dai a ce ya saki ɗaya ko amma jingina wato ga auren ka jingina kamar sanda wannan dukkan mausa ne ya halatta in ya gaji da ita ta zama tsohuwa shi kenan sai kuma ya haƙura ita ma ta haƙura ya ɗan lallashe ta ya ce to ki goma sa kan yayi ya dinga ba ta komi ya halatta amma shiga ne ba jingina ba ka ce ka jingina da ita ba zai saki dole a yi shiga ba jinginarwa ba shari'a ba jingina sai ya sake ta ta tabbatar da ba aure cikin tsakanin da shi sai ta zauna cikin yayin da kuma ita mata gata ta saurari yin Allah. Kuto in ya sake daidai ko ya sake biyu ko uku da sai dai ta gane ita sannan ya aure ta.
akan wannan da wanda yana tambaya to a wani mutum ne ya yi rida bayan da ya rida sai ya dawo da musulunci wai duk an wani ya ce wai duk ayyukan da ya yi na baya na addini wai za a dawo da shi wannan gaskiya ne ma'abota mazahid sun yi sabani shi imam shafi cewa ya yi duk wanda ya rinda malik ya ce duk wanda ya rinda imam malik aikinsa na da ya zube gaba daya da alherin da ya yi da zakan da ya yi da kome ne da ya zube ran da ya dawo da nan za a fara sabo imam shafi ya ce an ya dawo da can ma sun dawo
akan wannan da wanda wanda ya ji an ce wani duk mutumin da ya ce wa matansa jaga wai ta sake na ko wai sake na wani za a dawo
a'a to a ina ya ga taka kudin shi dai shiga akwai tarihi akwai musulmi akwai bayyanan ne wanda ba yadda za ka yi shika ne kawai ka ce matan ka na zake ka na zake ki ba yadda za a yi ka ce wasa ne ko wasa ne ya zama gaskiya ba Allah ya ce yana daga cikin wasan shi gaskiya ne gaskiya shi gaskiya ne ce mata na zake ki ka ce na wasa ne ba zai yiwu ba amma ce mata jaka wannan baya daga cikin sarihi baya daga cikin mutamini mutamini shi ne shiga gidan ubangiji an ne ba ni baki ko kwashe kayan ki don an ki sai a nemi fassara da kake nufi da shi mutamini ke da yana yi ruwa ya ji shirka yana ba mu shiga ba ta yi wuce kace sai kin ban gidan nan ya wallahi ki daga gidan ubangiji ta kwashe kayan ki ta zo ya kuma wani aka zo ga kake miji bayan ka riga ka wuce Allah ya ta ban haushi ne ce zo ka huta kwana biyu a inda wato abin kashi biyu ne akwai kyauta kyauta akwai sadaka idan mutum ya ba da sadaka shi ne annabi ya ce wanda ya dawo da sadakan sai ya ci kamar kare ne ya yi amai ya lashe abinci amma kyauta akwai hanyar da za mu iya karba kamar ka ɗauki ɗanka sai ka bashi wani abu ka ce ya gyara idan ka amfani da shi sai ka ga ya wadakanta abu kana iya bashi abin ka ce na dawo da kyauta ba haka kawai ba dan dalili ya wadakanta kyautar din to in dai kana da hannu a kanka kana iya yi wannan amma wani sai in ka bashi kyauta to in ka ce ma ta karba ni zai kyauta ina wani da kyauta
an yi wadannan wannan jama'a ta zo ne daga ɗalibai na kimiyyar noma da kiwo college of agri to sun ji wani suna sauraron karatun ta a kowane lokaci kuma sun ji karatun da zai a cikin sunan da na'am a kan maganar dabbobi da allah ya halatta wa su da kuma da ya halatta to kuma a tambayar da suke yana akwai wasu abubuwa da wanda ya zama ne wasu kai shi ne suke son malamin yau da su sun samu cewa a cikin ai karatun da suke ana sarrafa jini na dabbobi ana yin abincin kaji shi ko ya hukunci wannan a aika yi ba su da hukunci na cewa ba za su ci wannan ba domin yanzu kazan gida tana cin kashi kashi ba da jika ba ko ya halatta ya haramta ta me haramta ba saboda kai an sarrafa abinci suka ci wannan ba laifi ba ne kai ne ne aka ce karkace jinin haramun ne abubuwan da dabbobi suke ci akwai wanda yake haramun ne amma shi dabban da ya ci ba kai ka ci ba nama kai ka ci ba dabba abin da dabban ya ci ba saboda haka ba zai zama haramun bai an sarrafa an ba su irin na zamani na kimiyya don su yi kiba akan sallah tambayar da biyu kuma shi ne wai yaya hukuncin da suka gana amfani da shi don yanka dabbobi ko ba tare da yin bismillah ba wannan ne in musulmi ya san haka ne kar ya ci don an ce wala ta kudu malam bismillah alaihi kar ku ci abin da ba a mace sunan Allah ba to inji ya yi shaukin abu ya kada shi ya danne ya yanka ina bismillah ina bismillah shi za ka ta rigima a kasar nan lokacin da aka ce za a kawo irin waɗannan malamai ba su yadda ba lallai in ka san naman daga irin wancan wurin yake fitowa wanda inji zai buge ya yanka ya bene ba a yanka da sunan Allah ba ka kauce ma wannan naman ka bar ma Allah su ci a su na yankan musulmi ne ya ce bismillah a yanka amma inji ya san bismillah saboda sharrin bature ma wai har wuta aka rubuta ma bismillah ka kawo wannan kuma da sunan Allah da na kuma shi
akan wajen da akwai kuma ta da kawo sauran da alƙur'ani sai da bukatar addu'a da kuma Allah ya bukatar da addu'a da Allah ba mu lafiya zama lafiya. Fatiha ma salatul
صلى على محمد يا ربنا